ورهبان الليل والسوام والقوام والمستغفرين بالأسحار ويقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن المسلم المسدد ليدرك درجة السوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته أي طبيعته وقال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة السوام وحسن الخلق علامة حب الله ورسوله عباد الله وإن أحببتم أن يحبكم الله ورسوله وأدوا إذا أتمنتم وأصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا جوار من جاركم وحسن الخلق وصية وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmai, hutubar mu ta yau tana da ɗan tsokaci ne akan kyawawan ɗabi'u, daga cikin falalar kyawawan ɗabi'u. Lalle Allah Maɗaukakin Sarki kyakkyawa ne kuma yana son kyau. Allah maɗaukakin sarki yana son ɗabi'u halaye na sama, kyawawan halaye, kuma yana ƙin munanan halaye. Ɗabi'u munana Allah maɗaukakin sarki baya son su. A wani hadisin ya ce, Lalle Allah maɗaukakin sarki mai kyauta ne kuma yana son kyauta, yana son mai kyauta. sannan yana son ɗabi'u na sama wato manya-manyan ɗabi'u halaye na gari kuma yana ƙin munanan ɗabi'u wai ana faɗa maka wannan ne kai ma ka so kyawawan ɗabi'u sannan ka ƙi munanan ɗabi'u ka yi kwalliya da kyawawan ɗabi'u kuma ka ƙauracewa munanan ɗabi'u annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Ubangijinsa, maɗaukaki yakan ce, Ya Allah, kamar yadda ka kyautata halittata, Allah ka kyautata ɗabi'una ma, manza Allah yana roƙon Allah ɗabi'u na gari, duk abin da manzan Allah ya roƙa kaga ku abu ne mai daraja, kai ma so ake ka roƙa, kyawawan ɗabi'u. abubuwa ne daraja suke kaiwa mutum suna ɗaukaka darajar mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ce Allahumma ya Allah ka shiryar da ni bisa ga kyawawan ɗabi'u ba wanda zai shiryar da ni in ba kai ba ka kawar min da munanan ɗabi'u ba wanda zai kawar min da munanan ɗabi'u in ba kai ba duk mutumin kirki ba a so ya yes, siffanta shi da munanan ɗabi'u, ɗabi'un banza, halaye, munanan halaye, ana so duka mutumin kirki, musulmin kirki, ya nisanci munanan halaye iyaka ƙoƙarinsa. Ko da a ce mutum yana wasu ɗabi'u wanda ba su da kyau, kuma shi a karan kansa ya san ba su da kyau, amma ya kasa denawa, to akwai yadda zai ya dena. Ya da'imanci sallar dare, ya ringa sallah cikin dare ko da raka'a biyu ce, ya yi addu'a to Allah maɗaukakin sarki zai sa ya daina wannan mummunan ɗabi'a da yake yi. Yabo da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta, ya kasance yana neman tsari daga munanan ɗabi'u, daga halaye waɗanda suke mummunana yana neman tsari da su. Yana neman tsari da ladduba waɗanda suke munanan ladduba, wanda ba su da kyau. Yakan ce, “Ya Allah, ina neman tsarinka daga miyagun ɗabi'u, munanan ɗabi'u da halaye da son zuciya. Ya ku bayin Allah, mu sani da kyawawan ɗabi'u ake riskan, wato mumuni yake riskan darajar, wato fursanun nahari, dakaru a yini. Malaman tarihi sun siffanta sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallam da cewa su dakaru ne da rana, wato jarumai ne ba sa tsoro, suna tinkaran abokan gaba, sannan kuma su ruhubanin billaili masu ibada ne cikin dare, shi yasa Allah ya ce, Kano ƙalilan minan laili ma ya haja'un, kaɗan ne ƙwarai daga cikinsu suke gida su kwanta su bacci, da daddare tashi suke suna ganawa da Ubangijinsu. sannan mai kyawawan ɗabi'u yana samun darajar mai yawan azumi kuma mai yawan tsayuwar dare mai istighfari lokacin sahur manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle musulmi mai ƙoƙarin zama daidai mai ƙoƙarin dacewa yana riskar darajar mai azumi mai yawan azumi mai yawan tsayuwar dare da ayoyin Allah da kuma kyawawan ɗabi'u, da saboda karamcin ɗabi'unsa. Banza Allah sallallahu Alaihi wasallam yakan ciye ce, Mafi cikar mumini, mafi cikar imani a cikin muminai, wanda ya fi su kyakkyawan ɗabi'a. Domin mai kyakkyawan ɗabi'a, da ɗabi'unsa na gari yakan samu darajar mai tsayuwar dare mai yawan azumi. Kyawawan ɗabi'u alama ce cewa Allah yana son ka kuma manzan Allah yana son ka. Duk wanda yake so Allah ya so shi ya ku bayin Allah, to ya kasance mai kyawawan ɗabi'u, ka gyara ɗabi'unka, karka zanto mai kausin ɗabi'a, karka zanto marar haƙuri, karka zanto mai kaza mai kaza. ka kiyaye in dai har kana so Allah ya soka manzon Allah ya soka to ka kasance mai kyawawan ɗabi'u ka bayar kuma idan an amince maka ka yi gaskiya idan za ka yi magana duk cikin kyawawan ɗabi'u ne ka kyautata makwabtaka daga duk wanda ya makwabce ka duk wanda yake makwabcinka ne ka kyautata makwabtaka da shi daga cikin magabata da yawa an samu irin kyawawan ɗabi'u akwai wanda wani ba yahude ne ya fitar da jagwalan da yake fitarwa na ba haya a gidansa sai ya tura a gidan makwabcin nasa abu hanifa shi kuma kun san ɗaya na daga cikin manya-manyan malaman furu'a abu hanifa kullum sai yake ebewa sai cikin dare ma sai ya ebe je zubar iyalansa ma ba su sani ba wannan jagwalan wata rana sai jinya ta kama shi shi abu hanifa sai sa aka kira masa makwabcin nasa ba yahude ya ce kaga jagwalan gidanka na ba haya ƙazantan nan kullum gidana yake shigowa shi kuma ba yahudan ya san haka sai ya ce to ni na yi haƙuri na yi ta ƙebewa to ina jin tsoron kada na bar duniya iyalaina su gaza haƙuri a samu saɓani shi yasa na kira ka in gaya maka inda hali a gyara wannan ba yahuda ya yi mamaki ba faɗa ya masa ba shi kawai maslaha yake nema ya tambaye shi ya ce addininku ne ya koya maka wannan ya ce ƙwarai kuwa ya ce to ashadu Allah ilaha illallah wa annan muhammadan rasulullah nan take wannan ba yahuda ya zama musulmi saboda kyawawan ɗabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyawawan ɗabi'u ne da yawa ya saka mutanen makka suka musulunta ba yawan wa'azin ba ba yawan karatu ba kyawawan ɗabi'u ne hasali ma lokacin da aka yi fatahu makka da ya kama su ya ce duk wanda ya shiga gidan abu sufiyan lokacin bai musulunta ba abu sufiyan ya ce ya tsira ku bashi duk wanda ya shiga gidan ɗakin ka'aba ku kyale shi ya tsira duk wanda ya kaza ya tsira ya kama na kama wanda ba su shiga ba aka kama su ya ce me kuke tsammani zan muku suka ce ai mun san kai karimi ne mai kyawawan ɗabi'u ne yafiya suke tsammani ya ce to ku ji an yafe muku da yawa suka yi ta dawowa suna shiga addinin musulunci kyawawan ɗabi'u yana sa mutane su musulunta da yawa yanzu da Allah wa zai gaya mun cewa akwai wanda ya musulunta ta hannunsa saboda kyawawan ɗabi'u ba mu da arnan ne muna da su wani ma cewa zai arnan banza sai ka cuce shi ko wai ai ka cuci arne wai arnan banza kana tsammani Allah ba zai saka ba wala Allah zai kama ka saboda mu kyautata ɗabi'unmu mu yi mu'amala da su da kyawawan ɗabi'u larabawa da suka kawo addinin musulunci ƙasan nan ta hanyar kasuwanci kyawawan ɗabi'u suke gwadawa mutane suka yi ta sha'awa suka yi ta musulunta ba wai tsagwaron wa'azi ba sau da aka ɗabi'u na gargari su ne zai saka mutane su ringa ganewa suna ta musulunta saboda haka mu kasance masu kyawawan ɗabi'u domin kyawawan ɗabi'un nan da su ne Allah maɗaukakin sarki zai darajanta ɗan adam kyawawan ɗabi'u wasiya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin wani hadisi shahararre wanda mun sha karanta shi cewa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha idan kai mummunan aiki to ka bibi mummunan da kyakkyawan sai a shafe ma mummunan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan kuma kai mu'amala da mutane da kyakkyawar ɗabi'a. Idan ka mu'amalanci mutane da kyakkyawan ɗabi'a ko ka bayan ka mutu, za a yabe ka wannan yaban da mutane suke maka kuma mala'iku za su ce amin, Allah kuma sai ya gafarta maka. Da kyawawan ɗabi'u matuƙar ba ka shirka. Babban matsala duk kyawawan ɗabi'unka in kana shirka, babu abin da za ka samu a wajen Allah, sai dai a duniya kawai, yama amfani, amma a lahira dukan tsiya za ka sha. Wani sahabi ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa, Akwai wani kullum ba a sauƙe tukunya a gidansa a zamanin jahiliya saboda karamci da kyauta da alheri, ba a sauƙe tukunya a gidansa, ko korun hukar ruko ka zo sai ka samu abinci a gidansa. duk dare in ka zo sai ka samu abinci da za ka ci mai ɗumi kuma a gidansa sai aka tambayi manzo Allah wannan bawan Allah Allah zai masa rahama sai manzo Allah ya ce ta yaya mutumin da bai taba cewa la ilaha illallah ba bai taba cewa rabbi gifirli ba bai musulunta ba ya Allah zai gafarta masa to duk kyawawan ɗabi'unka sai ka tsare hakkin ubangiji shine tauhidi wannan tauhidi da muke wasa da shi shine kololuwar abin da zai kai ka aljanna duk sallarka da azuminka da cewa kai musulmi ne amma kana shirka to baka ba aljanna har abada in ka mutu kai da jin daɗi babu to da haka duk kyawawan ɗabi'unka baka da tauhidi to kai ka gama yawo ba wanda zai ga wannan kyawawan ɗabi'un kuma akan tauhidi karka saurara wa kowa duk wanda ka sani a duniya akan tauhidi ba a ɗaga masa ƙafa saboda shine abu ɗaya da in ka je da shi wajen Allah za ka shiga aljanna duk ayyuka babu aiki da ƙwaya ɗaya za ka je da shi wajen Allah ka shiga aljanna sai tauhidi yanzu arne wanda yake cewa Allah ɗayan uku ne yanzu yanzu ya zo ya musulunta yana musulunta yana fita mashin ya kaɗe shi ko mota ta kaɗe shi ya mutu shi kenan ya zama ɗan aljanna duk da daɗewar ka kai a musulunci to yanzu ya wuce gabanka saboda ya tafi da tauhidi amma mutane suna wasa suna haɗa tauhidi da suna haɗa mu'amalarsu neman duniyarsu da shirka saboda haka tauhidin nan mu zage dantse mu riƙe shi mu tsayin daka kaga ka kiyaye janibin ubangiji duk laifin da zaka je wajen ubangiji in babu shirka sai Allah ya gafarta maka amma kar ka ɗauke shi lasisi ka ce za ka yi abin da ka ga dama saboda kai baka shirka a ɗan hakkin da ka rena shi ke tsole maka idanu zunubin da ka rena sai ya sanadiyar kai ka cikin wuta ko ba za ka dawoma ba a ciki a ce an ƙona ka yini ɗaya na lahira fa kamar kwana dubu kamar shekara dubu ne na duniya inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman allahumma salli 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad wa barik 'ala muhammad wa 'ala ali muhammad kama sallaita wa barakta 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim innaka hamidum majid اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا الله كسوكر من دزم الله فيها أغرم الله كسوكر من دزم الله فيها أجهرم الله كسوكر من دزم الله فيها أكسرم Allah ka raba mu da bala'in ainihin wato barayi da masu kwace da masu cin zali haka kawai Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da su ya ganar da su ya tsora su akan daidai umu ila salatukum